الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ɗaukakin sarki ya dawo da mai darasin wani littafin al'askar min kalamin bashirin da zai wanda za mu tashi farkon babi na 286 babu iradi anil jahili babin kau da kai a barin jahilai ma'ana kada a biye jahilai kada a bi tasu ya zamanto a an yi mu'amala ta jahilci kada wato a yi muwafaka da su a yi hali irin nasu in sun zo da jahilci to a zo da haƙuri da sani sun zo da wauta to a zo da hankali da nutsuwa kau da kai a barin jahilai kada a biye su Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huzil afuwa kariki rangwame wa amurbil urfi sannan kai umarni da kyakkyawan aiki wa harid anil jahilin kuma ka kau da kai a barin masana marasa sani khuzil afwa riki afwa ma'ana abinda ya sauwaka na daga halayen mutane da ɗabi'unsu masu kyau ko ba su kai inda kake bukata ba yi haƙuri iran gwami ka haƙura da wannan kai mu'amala da su a haka kada ka nemi cewa sai an kai matuƙa wajen kyautatawa ko yin daidai wannan mawuyaci ne ba zai samu ba saboda haka riƙi abinda ya sauwaka kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ya tsalu na kama zayin fikon kulil afuwa kuma suna tambayar ka menene za su bayar na ciyarwa na tallafi ga mabukata a cikin dukiyarsu kashi nawa cikin dukiyar za su bayar Allah ta'ala ya ce ƙulila afuwa ka ce abinda ya sauwaka mana abinda ya saura bayan bukatu na dole da waɗanda suka kama su ba da wannan to haka wasu malamai sun fassara wannan wurin ƙuzila afuwa cewa ka yi haƙuri ya manzan Allah halaye da mu'amala da mutane suka yi maka to ka karbi abin da ya samu yawwa kamar yadda ake ba da abin da ya samu daga sauran dukiya ko rararka domin cikar buri a wannan sashen ba mai yiwuwa ba ne dukan wanda ke da haƙƙi mai girma akan wani in ya yi burin ko ya sa a ransa cewa sai an cika masa ko an kusa cikawa to lallai ba za a samu sauƙi ba amma in an samu abin da aka samu to sai a karɓe shi a yi rangwame a yi haƙuri hakanan a amfana da abin da ya samu haka suka fassara wurin ka yi riko da rangwame ko kuma abin da ya sauwaka ka yi umarni da kyakkyawan aiki sannan ka kawo da kai a barin marasa sani aljahal shine rashin sani ko kuma rashin kyan halaye ko da sani idan akwai hali mara kyau wanda zai sa mai shi ya yi aiki irin na jahilci to shi ana kiransa aljahal rashin haƙuri kamar hadisi da ke cewa wa ahlumu anhum wa yajhaluna alai ina musu haƙuri wa ina musu rangwame da sassauci amma su kuma suna musguna mu suna mini jafa'i to duka kau da kai a barin jahilai ko masu jafa'i ko masu musgunawa wannan bayyana take ayar wato a bayyana yake cewa aya tana umarni da kau da kai a barin marasa sani masu halaye da ba na kwarai ba don an biya taso za a bata lokaci abubuwa da yawa za su ɓaci ba tare da su sun damu ba ko ba tare da su sun kula da maslaha ba akwai wanda in ka biye shi kun yi hairani to kai ne za ka cutu ko da ka masa dukan tsaya ko zagin cin mutunci shi zagi ɗaya in ya maka ko kalma ɗaya in ya to ya gama da kai saboda shi dama a zage yake to dama shi a tsine yake to amma kai yanzu sai ka jawa kanka aini saboda haka rabuwa da shi ma shine aula a gare ka wakala ta'ala Allah ta'ala ya faɗa a wani siyakin da yake yabo ga waɗansu bayi managarta masu kyawawan halaye waɗanda sani da tarbiyya ta gari suka yi tasiri a kansu ya ce wa iza sami'un lagwa a aradu anu wa kalu lana amaluna wa lakum amalukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin wa iza sami'un lagwa kuma waɗannan bayan Allah managarta idan suka ji yasasshiyar magana mummunar magana magana ta musgunawa ko kuma magana marar amfani tana fitowa daga wurin waɗansu mutane marasa tarbiyya marasa ilimi aradu an sai su yi watsi da ita sai su rabu da ita su kau da kai a barinta wato a barin masu yinta da ita ba za su so ta ba ballanta za su so zuwa gurin mai ita ita ba wakalu sai su ce musu gana a amalu da abinda za ku faɗa a kanmu soke-soken duk da za ku yi to abinda muka sani dai ayyukanmu su ne namu yawa da ayyukan wato za a saka mana ne da ayyukanmu walakum amalukum kuma ayyukanku su ne naku ayyukanmu namu ne ko kuma ayyukanku naku ayyukanmu su ne namu kamar yadda ayyukanku su ne naku ba zai yi ayyukanku su zama namu ba kamar yadda ba zai yi ayyukanmu su zama naku ba kowa wato za a saka masa ne da abin da ya aikata kullum ya malo ala shakilati lakum dinukum waliyadinu yawa inna sa'ayakum la shatta to duka dai salamun alaikum eh aminci akan ku ta bangaren mu dai yawa mana za ku kubuta daga cutarwar mu ba za mu zage ku ba balle mu doke ku ko mu yi hayaniya da ku zaman lafiya akan ku babu fada yawa babu kama yage tsakanin mu da ku la nabtagil jahilina ba ma buƙatar jahilai ba ma buƙatar wawaye ba ma buƙatar ma'abuta jafa'i wato ba mu buƙatar mu biye su mu irin abin da suke yi ko suke son a yi akwai wanda shi wato yana istidrajin mutum ne ma yana istifzaji wato ya harzuka mutum don ya tafaso shi a zo a yi hayaniyar ma shi so yake ce ya kunnawa ne ya yi kaza ya yi kaza a tokar mutum ya zama makunni kada ya zama mai irin wannan idan ka gane mutum ba na gari ba ne ko ba mai tarbiya ba ne jahili ne ko kuma mara kunya ne duka dai jahalace to kada ka biye shi sai ya zubar maka mutuncinka ko natsuwarka ko kuma ya kunsa ma wani bakin cikin da za ka daɗe kana fama da shi kuma ba za ka iya hucewa ba don wata magana in ya maka ita to ya ɓata maka rai ko ya ɓata ka a wurin mutane za ka yi ta jin haushi ta yadda inda za ka ninka ta sau nawa shi saboda dama man yahun yaskunil hawanu alaihi ma da jirgin bi mai yitin ilam wanda da mai wulakanta to wulakancin wulakanta shi kuma du'ai ba wani abu ne dama ya saba kamar kare ne wa a zage shi a doke shi a kore shi amma an jefa masa loma sai ya dawo kuma to kaga wannan kaga ba a ce komai ba sai neman tsari to kai ba haka kake ba to kame mutuncinka kau da kai a barinsa ko da abin da ya shafi muhawara misali da mujadala ta addini to baya kamata a ce za ka yi ta da kowa wanda bai da sanin da ya san mukabala ko munazara to don me za ka tsaya ka tattauna da shi shi kawai mukallidi ne a'ama yawa makaho ne shi hannunsa kawai ya mika ake bi da shi ko ina to kaga wannan me zaka ce kai kuma kana da basirarka kana da fitila da kake haskawa da ita take haskaka maka inda kake takawa to kaga muhawarar ku ba za ta yi daidai ba saboda haka kau da kai a barinsa domin kada ta dalilin ka wato ya ƙara ɓata ko kuma a'a domin kada ya janyo maka faɗawa cikin wata damuwa shi yasa malamai suke cewa ba a cika san rududul af'al ba a raddul fi'il wato mutum kana jin wani ya faɗi abin da bai maka ba kai ma sai ka koma wani wuri ka ce bari ka mai da martani shi ma in yaji bari a mai da wannan ba abu ne da yake haifar da ci gaba a addini ko sha'anin ilimi ba ana yin haka in ya kama ya zama da rura amma dai kai zai zama shine salon da za a yi ta tafiyarwa wato al'amari na addini ma'ana dawa ko kuma ilmantarwa don masu jafa'i sukan soyin haka kuma sukan yi amfani da haka su shigar da barna a mutane faƙala ta'ala allah ta'ala kuma ya ce fa'ari da an manta walla an zikirina ka kau da kai a barin dukan wanda ya juya a barin ambatanmu alkur'ani ne ko kuma ba ya san da ya ambaci Allah a ce Allah ya ce ko Allah ya yi umarni ko ya yi hannu ko a tunatar kan wani abu ne da zai sa a ji tsoron Allah ko a bi shi to wanda duk ka ga haka yake to rabu da shi kyale shi kada ka biye shi sauki burutsunsa da manganunsa na son zuciya da jahilci to ka kyale shi ci gaba da kiranka ci gaba da karantarwarka inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ko da yaushe garin mai da martani akan mushrikai da ahlul kitabi da munafikai bai takaita abin daidai gurgudo ba ya mayar da mafi yawan hankali a mafi yawan lokacinsa wajen gina mutanen kirki ba to da abu bai kammala da haka ana mai da hankali ne wajen karantar da gaskiya ga waɗanda suka yarda da ita da kuma kiran waɗanda ba su yarda da ita ba billati ya asin la tujadilu ahlul kitabi illa billati ya asin yawa a faɗi gaskiyar ai ta faɗa da abin za su ce kar a canja sarru a faɗi gaskiyar yadda dai sakon zai isa wanda Allah shirya da shi ya shiru shikenan وقال تعالى فاصفه الصفح الجميل kuma Allah madaukin sarki ya ce fasfahi safal jamil eh kai rangwame kyakkyawan rangwame rangwame wato kai afuwa kyakkyawar afuwa to asabr akwai asabrul jamil ko kuma asaful jamil ma'ana ka yi afuwa ka yi haƙuri babu ainihin ƙosawa da abu ne da kullum zai iya taso maka in ka rabu da wannan sai wani kuma ya taho in ka rabu da wannan fitina sai wata ta taso ko kuma an ka rabu da wannan jahilin sai ka yi arba da wani kuma haka abin zai ta tafiya maƙiya ta ko'ina masu kaide da makirci ko'ina saboda haka yawa ka yi haƙuri kyakkyawan haƙuri ka yafe kyakkyawar yafewa kada ka damu da abin da ke faruwa ƙorafin ka yawa sai ka shagaltu a sabon jami'in ko a sabon jami'in da duka dai yana nufin jurewa akan abin ba tare da ƙosawa ba yana nufin wato yin haƙuri ba tare da yawan ƙorafi ba da waɗannan ɗin za su shagaltar da masu ya zama ko'ina ka zauna ta yanzu ka duba don kawai na faɗi kaza a darasi na na kaza ɗan bida'an nan duk inda ya zauna sai ya ce kaza kama duk inda ka zauna sai ka ce kaza yale shi ka ba shi aiki duk inda ya je ya faɗa mai yiwuwa yana ƙara bayyana kansa ka ci gaba da aikin ka kura Allah ta'ala zai kare addininsa ka yi abin da za ka yi to wannan shi ne jarabawa ce da Allah ta'ala ya dora a kan bayi baki ɗaya musamman wanda ke jagoranci musamman wanda ke kira zuwa ga addinin Allah kasancewar akasarin mutane suna tafiya ne ko suna rayuwa ne da ta'asirin soyayen zakatansu jahilcin shi ne ya fi yawa a mutane shi ɗan adam haka Allah sifanta shi in ba kaɗan daga ciki ba ina hukana zaluman jahula da adam ya zaɓi cewa zai ɗauki amana zai yi da amana don ƙarancin nazari to halayyar zalunci da kuma yawan jahilci su suka janyo masa to wannan baya rabuwa da akasarin mutane sai kaɗan daga cikin bayan Allah Allah samu a ciki to kaɗan ɗin ya kamata su san abin da suke yi kada su biye waɗannan mafiya yawan waɗanda suke cike da jahilci da sauye-sauyen zukata da kuma jafa'i sai su ɓata musu lokaci su hana su ci gaba amma in sun daure sun yi afuwa sun kau da kai wannan ba yana nufin kuma ba za a yi da'awa din ba za a bayyana gaskiyar ba ba za a karyata karya ba duka za a yi wannan to amma dai ya zamanto an ba da ƙarfi ne wajen gini yawa a ba da ƙarfi wajen gina gaskiyar ma wajen gina waɗanda suka karɓi gaskiyar wannan shi ne allah ya da mu saboda haka dai wannan ayoyin dukansu za a yi fahimta cewa wato shi bawan Allah na gari wanda ya gane addini musamman ma a ce mai kira ne zuwa ga addini to akwai bukata da ya zama yana da sa'atul ufuf sa'atul sadar ko salamatul sadar wato yana da jurewa yana da fadin kirji fadin fadin tunani yana da hangen nesa yana da dogon buri cikin abin da yake yana mai sanin cewa nasara a cikin sha'anin addini ko kira zuwa ga addini abu ne wanda ke zuwa sannu a hankali sunar Allah ta gudana akan haka tun daga kan manzanni zaɓaɓɓu Allah bai ba su nasara ba sai bayan jarabawa mai yawa kuma dukansu sun yi fama da jahilai sun yi fama da masu jafa'i sun fama da azzalumai sun fama da dukkan dangin ko jinsin gurɓatattun mutane amma da haƙurinsu da kau da kai wani lokaci da abin da ake kira al'afuwa inda al-magdira wani ma bayan an samu ikon yadda za a gama da shi a kyale shi kamar da maza Allah sama ya yi wa kufaru ƙurashin da aka yi fatahu makka aba duka ne suka musulunta ba amma dai inda ya ga dama a lokacin zai ɗau matakin hukunta waɗansu ko talauta waɗansu misali a ƙwace dukiyoyinsu da sauransu amma duk bai ba sai ya ce isa haɓu fahimtar ɗolaka wannan sai ya zama dalili na karyewar laban wata dukkan wani abu na ƙarfinsu da abin da suke ji afuwa sai ta haifar da alkhairi mai yawa ma za da la'abdin da afuwin illa isa allah baya kara wani bawa wato sakamakon afuwa da rangwame da zai da kau da kai din a barin mummunan mu'amala da aka masa sai isa ɗaukaka da kan kamar al'amari ta waka abin yake allah ya dace da وروينا في صحيح البخاري ومسلم مروة أتكين كانت تلتفق دابي أنا بخاري لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لك أولاد مسعود على ردشيتي لما كان يوم حنين yayin da ranar yakin hunain ta kasance wato yakin hunain a kabilar hawazin kenan wanda an yi wannan yakin sati biyu bayan da bayan fathu makka bayan fathu makka da sati biyu sai aka wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho da mutane da yawa mutum dubu goma daga Madina da kewaye da kan hanya mayaka dubu goma ya zo da su aka ci makka da yaki sai samu labari cewa hawazin mutanen hunain su kuma suna shirin auka masa ba zato sun ce wa junansu wai ai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama da mutanen makka to ba sauran wasu masu ƙarfi da zai waiwayo kansu bayan mutanen makka sai su hawazin su ne masu ƙarfin da suke biyo wa'ancan to bari su masa shiga sauri su riga auka masa kafin ya juyo kansu to shi ne sai ya gaggauta aka tabi can har da wato mutane kamar dubu biyu zuwa dubu uku sababbin musulunta duka aka tabi duban abin da aka yi na yakin da farko an samu matsala saboda wani alfahari da cika baki da musulmai suka yi ganin yawansu allah nuna musu ba a yawan ba ne abin a yadar allah ne amma allah ta'ala ya natsar da mummunai ya saukar da sakina kuma aka yi nasara aka samu dukiya aka samu ganima da ba taɓa samun irinta ba a nan aka samu ganima mai yawa sosai ta kuɗi da kuma dabbobi masu yawa ƙanana da manya kuma aka kama zurriya da mata ‘ya'ya da mata duka maza Allah sallallahu sama da ya zo ta kuma an taho da wannan dukiyoyin ba a raba ba su saka wuce ta'if bayan da da ya zamba a samu buɗe ta'if ba tukuna sai aka dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya sarrafa wannan dukiya ya sarrafa wannan dukiya dan da aka yi hakan aka taho da 'ya'ya da mata da dukiyoyi duka wayanda suka saura can suka biyo sawo suka ce maza Allah ya haƙuri ya mayan musu da dukiyar da iyalan duka ya yi musu abuwa san san san ya laifi ya ta ba zai yi amai da su duka ba zai mai musu da bangare daya in suna in sun yi ruwa su zaɓa in kudi suke so to a mayan musu da dukiyar gaba ɗayanta da dabbobin da komai in kuma iyalai da ‘ya'ya suke so to su tafi da su su bar dukiya suka rasa yadda za su yi suka ce ba da za a yi a fifita dukiya akan mutane to shi ne aka saka musu mutane to dukiyar kuma da yake wato fai'i ce dukiya ce da ba a gabza yaƙi mai muni aka kwace ta ba an same ta cikin sauƙi ne domin da aka fatattake su sai suka bar dukiya dama wani ƙwararren su ne a yadda su suke gani birai ibn simma shi ne ba su abin nan shawara yake ce musu saboda kada kowa ya gudu ya bar filin daga a fito ga baki daya kowa da iyalansa da 'ya'yansa da dukiyarsa a kawo su filin daga menene hikimar haka hikimar ita ce in kasan cewa baka da wani abu a gida komai da kake gadara da shi daga iyalanka da 'ya'yanka da dukiyarka duka suna nan a wurin kai na za ka gudu ka je kaga 'yan daure ka da noti an daure ka an tirke ka haka ya yi tsammani to amma idan abu ya yi muni ta kai ake ba ta kaya ba to kuma abin da ya faru kenan da Allah ta'ala ya saukar da nasararsa ya saukar da rundunarsa ya saukar da taimako ga mummunai to sai suka gudu suka bar dukiyar suka bar iyalai suka bar komai to shine sai musulmai suka anin kwaso su raƙuma kawai an tara sama da dubu hudu banda kananan dabbobi an ta abubuwa da yawa su a taɓa samun dukiya irin wannan to a ƙa'ida ita ce idan har sai da aka yi yaƙi kata-kata sannan aka ƙwato dukiya to wannan dukiyar za a kasa ta kashe biyar kashe biyar kashe hudu sai a raba mayaka kashe ɗaya kuma sa a baitul mali a yi hidimomin da suka kama na tanadin makamai abincin mayaka da tallafawa mabukata duka a ciki amma sauran kashi wato hudu da suka rage ta sa a raba maya to amma idan ya zama ba a fafata ba to gaba ɗaya dukiyar ta fai'e ce ta baitul malin ba za a raba mayaka ba da jagoran yaƙi shi zai sarrafa ta gwargwadon yadda yake ganin maslaha ne wajen maslahar yaƙin da kuma maslahar mutane zai iya ba da ita ga waɗanda yake ganin ba su itan ko ko ba su mafi yawanta shi ne masarar addini to zai yi haka to irin wannan ɗin shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to shi ne ana yace lamma kana yawmun hunaini da ranar yakin hunain ta zo athara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nasan min ashrafil arabi fil qisma maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fifita waɗansu mutane daga manyan larabawa fil kisma a wajen rabon wato wannan dukiya irin su uyayna ibn hisn al-fazari irin su al-akra ibn habis at-tamimi da makamantansu waɗanda manya ne a ƙabilarsu ko a masarautunsu a lardunansu ta yadda an yi ta'alifin zukatansu ne kowa an ba shi raguma ɗari shi kaɗai sannan aka ƙara musu kuma saboda in sun karɓi musulunci sannan wato ko ba su karɓa ba misali to za su don kwafe yaƙi da faɗa da ainihin jama'a suke yi da annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan ma nasara ce to sai ya bai wa irin waɗannan mutane ya ba su don ta'alifar kulub jawo waɗanda Allah ya sa za su musulunta su musulunta ko kuma sassauta wato wutar gaba ɗin aƙallanta waɗansu ba su musulunta ba amma kuma sun daina ya ƙasa kuma sun dinga sun hana mutanensu su yaƙe shi to wannan nasara ce kaga ko ba a zo an goyi bayansa ba ma'ana ba a shiga addininsa ba an kyale ya ci gaba da kira mutane suna shigowa babbar nasara ce to maslaha ce babba to ya ta yin haka wa kala rajulun so sai wani mutum ya ce wallahi na rantse da Allah ina zai kismatun ma udila fiya wannan rabo ne da bai adalci a cikin sama kuma urida fiha wajhullah ko ba yardar Allah ake nufi ba an ce shi ne sul khuwaisira at-tamimi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zuriyarsa za a samu ɗansu mutane masu guluwi cikin addini wanda aka gansu daga baya ba daɗewa a zamanin khalifancin ali bin abi talib shekara ta 37 suka fara fitina ana kiransu khawarij ya ce wallaye wannan rabo ne ba a yi adalci da ba a yi adalci a cikinsa ba kuma ba yadda Allah ake nufi da shi aka nufa da shi ba to kaga wannan mummunan abu ne kafirci ne ma mummunan abu ne fakulta sun ce wallahi la ukhbira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah dan mas'ud ya ce sun ce wallahi zan bayar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala sai na zo na ba shi labarin abin da ya faɗa wata gayyara wajen hukun sai fuskarsa ta canza hatta kana kasirfi har sai da ta zama wato kamar jan launi sirf ɗin wani tsiro ne mai jan launi wanda suke rini da shi sanin takamaman sunayensu yana da wuya galibi amma dai ana rini da shi ne yana da launi ja to ma na fuskarsa ta canza saboda rashin jin daɗin wannan magana a ce mutum mai adalci wato ƙololuwa wanda ma Allah ya bashi adalci fiye da kowa a mutane amma wani zo ya ce ya rantse da Allah wannan ba ai adalci ba ko ba don Allah akwai to don wa maza Allah su zai yi wane ne a ƙarƙashin ranar Allah nan duk duniyan nan maza Allah zai yi domin sa ba Allah ba zai yi ne domin wani ya bashi dukiya a ko don wani kada ya cutar da shi ko wani ya yabe shi ko don menene ya bar Allah mutanen kirki ma waɗanda suka karbi ko karantar wasa ba sa taɓa yin irin wannan balle shi to kaga wannan mungun jahilci ne mummuna abu ne su makala sannan sai ya ce faman ya adilu iza lam ya adilu Allah wa rasulu to waye zai adalci kenan a duniyan nan idan Allah da manzansa ba su yi adalci ba ai Allah ne yake raba yake bayarwa masu Allah rabawa ce tasu inna ma ana qasimun wallahu al-mu'ti haka yace ai Allah ne mai bayarwa ni aiki na kawai rabawa ni ce mun akai ake yi kawai kai kaza amma Allah shi ya tsara yadda za a bayar to ashe kenan wanda ya ce masu Allah bai adalci ba ya ce Allah bai adalci ba sun makala sannan ya ce yarhamullawa musa kaga bai ce a je a kamo shi a zo a sare wuyansa ba ko kuma a ɗaure shi ko kuma a masa dukan tsiya ko kaza ko kaza ba sai ya rabu da wannan saboda maslahar haka ɗin mutane da yawa daga cikin munafikai sun yi abin da ya halatta kuma ya kamata a hallakar da su amma wasu sababai na maslaha gudun suka to sai aka kyale ya ce kabali a haƙi dararai to shi ne mazalar sama ya ce yarhamun musa allah ya ji kan annabi musa ƙar'uzi ya bi aksara min hasa lallai an cutar da shi da abin da ya fi wannan yawa fasabara ya fi wannan munin kenan fasabara amma ya haƙuri jama'arsa da dalilinsa albarkarsa allah ya kwace su daga zilla da bautarwa da wariyar al'umma da fir'auna da jama'arsa yabdawa suka yi musu tsawon zamani shekaru masu yawa ya zabi huna abu na ahu mai sahayu na nisa'arun يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ونبيكم أنا كاغني أو ذلكم بلاء من ربكم عظيم to wanda Allah ya kwace su da wannan aka halaka makiyin su aka ketarar da su aka ba su littafi aka azurta su da ɗayyaba da yawa aka ba su abubuwa da yawa amma sai suka cutar da shi da nuna magana wai sukan je su yi wanka a tsakaninsu hakanan suna kallon junansu amma dai musa baya yin haka to shi ne suka ce ai shi din abinda ya sa ake gudun haka saboda halittarsa ba daidai take ba ai saboda marinansa a kumbure suke shi ne ya sa yake jin kunya kada mutane su gan shi haka kaga wannan ai cin zarafi ne gaya a ce annabin Allah manzon Allah a ce maceci duniya da lahira irin wannan amma a zo a ci zarafinsa irin wannan amma yi haƙuri bai addu'a Allah ya halakar da su ba to kaga sai ya koyi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale mutumin kamar yadda annabi Musa aka masa wannan to duk annabawa an musu wani duk mutanen kirki musamman manya daga cikin manyan bayan Allah an sallada waɗansu mayagun mutane sun cutar da su manyan malamai duk da aka san su a tarihi ba wanda za ka samu a tarihinsa ba a samu wani lokaci na iftila'i ba aka kuran don wata fatawa ko don wani dalili mutum yana da hujjarsa da komai amma ko da 'yan bida'a ko 'yan su mutane masu son zuciya masu son burge sarakuna sai su je su ce ba haka ba su yi ziga su yi ziga su sa a cutar da malami a cutar da jagora wani a ɗauri wani a masa bulala a gaban jama'a irin abinda 'yan bida'a suka yi wa imamu ahmad wani hambali zamanin wato sarakunan abin lokacin abbasiyawa suke mulki mutazilawa ne amma a lokacin suke mulki a bagdadin kamar abin suke rinjaye tunan kalbin ƙor'an aka cutar da shi da abin da ya sa bai har ya daina karantarwa shekara biyu da rabi saboda wani aka yi abubuwa da yawa su imamu malik su zuhuri su ba wanda bai samu wannan saboda haka sai suke ta haƙuri wani kaga bai hana su ba kuma karantar ba bai hana su ba ce to gaba ɗaya sun rabu da ma harka duk abin da aka yi sai su mayar da hankali akan dai abin da suke iyawa na maslahar addini har su da Allah akan haka Allah ka ba mu ikon koyi da su kada ya zama don an faɗi wata magana a kanka koya take a ce to tun da har aka fara faɗin wannan a kanka da kawai gara ka rufa kanka asiri ka janye in ka je ka haɗu da jama'a Allah ya san nufi a ba a yin haka ba daidai ba ne ka yi abin da kasancewa shi ne zai kai ka ga yardar Allah ka yi haƙuri kan abin da wato ake yi maka na jafa'in wani lokaci idan da dama da iko ka yi ƙoƙarin kare martabarka da matsayinka don kare addinin da kare mutuncinka da na sauran jama'a wallazi ne za a saba umar babu umiyan tasiro yawa to wannan babu laifi amma ba a kowane mawkifi ne ake son ma kamar da martani din ba sai inda abin ya zama darura kama akwai wanda zai ce su ga malaman addinin gaba ke ɗayansu kaza kaza da irin wannan ya kamata a mai da martani mai zafi a kansa a ɗau mataki a kansa ta yadda zai san ba daidai ba ne abinda yake yi kuma a nusar da shi cewa ƙarya yake yi ba haka ba ne ko da bayan an yi wannan ɗin za a yafe ma'ana an tabbatar masa kuma an tabbatar wa duniya cewa shi mutumin baza ne kuma kirkire ne da shi ko ba haka ba yawa an tsiraita shi kuma an wanke mutunci masu mutunci an kare addini to ko da za a bar shi wato in ba haddi ya aikata ba to wannan a iya yin haka amma dai a irin wannan mai da martani din da tsayawa don kare kima da martaba to shi ya fi kyau shi ne abinda wani ayatul shura take nuna kultu nau ya ce na ce asirfa bi kasar sadir muhammad al-uskanin ra wa simbun ahmar kalma da ya faɗa a bayan lokacin da annabi sallallahu alaihi bai ji daɗin wannan kalma ba to an ga fuskarsa ta canza yace har ta zama kamar sirf yace wani tsiro ne da ake rini da shi ja wani abin rini shi ne sibib sabgo rini sibab kalar da ake rini da ita wani abin rini ne ja وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حسن بن حزيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ابن عباس يتي عيينة بن حسن بن حزيفة يازو با مدينة yake ba yana cikin mutane suke wajen madina to ya zo ya shigo madina fa nazala ala ibn aqihi sai ya sauka gidan ko ya sauka a wajen ɗanɗan uwansa mai suna huru ɗan ƙais wa kana minan nafarin da zai na yirmihim umar radiyallahu anhu kuma dama shi huru ɗan ƙais yana cikin tsirarin mutane mutane yan kaɗan da umar ɗan kaɗa Allah da shi yake kusanto da su majalisinsa fadarsa wa kanar ƙurrawu ashabu majalisi umar radiyallahu anhu a mushawaratin kuma dama makaranta alkur'ani masana kenan da suka san alkur'ani to su ne amma abota majalisin umar radiyallahu anhu su ne wato abin nan kusoshin majalisarsa su ne mambobin wannan majalisa ta su ne fadawansa waɗanda suka san alkur'ani suka san hadisi suka san shari'a su ne kuma abokan shawararsa kuhulin kanu au shufani kwarijai ne ko matasa ne in dai mutum yana da ilimi ya san alkur'ani ya san shari'a to umar zai zauna da shi da ire-irensa domin ya ba da tasa gudunmawar inda bukata ta taso to shi ma hurrudan qais yana cikin makaranta din faqala uyayna limni abi to shi uyayna din nan da yazo yana bako sai ce waɗannan uwan nasu hurrudan qais yamna akhi yace ya kai nan uwan laka wajhun inda hadha al-amir naga kana da alfarma wurin wannan sarki kana da fuska kana da alfarma a wurinsa yana sauraron yana saurararka kana zama tare da shi fastazin li alayhi nema min izini in ganshi fastazana lahu umar sai umar ya nema masa izinin ganin sa ah fastazana lahu fastazana to fastazana sai nemi izini shi huru dan kais fastazana sai nemi izini ya fada umar cewa akwai bakonsa da yake son shigowa fa'azina lahu umar sai umar ya masa izini wace wato ce ya shigo ma da fala da ya shiga ƙala sai ya ce hiya yamnal faɗar magana ta ita ce ya kai ɗan faɗar bai ma ce da shi ya sarkin mamane ba kamar yadda wannan lakabi ko wannan wato kalma ta girmamawa ita ke faɗa masa ya ce masa ita ce kan magana dai ita ce wato ya kai dan haɗa fa wallahi ma to na jazla wallahi ba ka ba mu wani abu mai gwaɗi yawa ba ka ba mu wani abin kirki daga dukiyar baitul mali ka danne dukiya kuran sai dai ɗan tsarar kake ba mu sai kenan wala ta kuma fi na bil adil kuma ba ka hukunci mutum ka wato da adalci kamar yana cewa ne magana ta ita ce kaɗan ce ba yawa ba daɗi ga ta nan sai da ya rantse ma wato kaga ya zo ne zai masa irin wannan mummunan jafa'i fagari ba umar radiyallahu anhu sai umar radiyallahu anhu ya fusata saboda an faɗi akasi tamaman na abin da yake yake yake yi kuma ya sifantu da shi umar bayan manzan Allah suna samu da abubakar ba za ka taɓa samun wanda ya adalci kamar sa ba tun kafin ya zama shugaba haka nan bayan ya zama shugaba musamman bayan da ya zama shugaba yanda ya yi adalci kuma ya tilasta dukkanin sarakunan da suke biye da shi da ma kowa al'umma sai dai wanda saninsa ko ikonsa bai kai gare shi ba kowa ya tilasta aka zama an gudana akan adalci amma wani kurin haka kurin wani gara ya zo daga karkara daga ƙauye kuma ba ma wai jita-jita ba sai da ya kira shi da kira ma na wulakanci ba ma girmamawa ya tsaye kuma da baka ba mu abin kirki to kaga kamar yadda wancan ne wa manzo Allah sallallahu alaihi cewa layi wannan rabo ne da ba ya adalci a cikinsa ko ba don Allah aka yi to don me zai sa masu Allah sun ba zai adalci ba ko kuma in umar ya samu dukiyar da har ake kallanta ake kallon abin da ya bayar ba na kirki ba ne kenan an san akwai ta da yawa to yayi da sauran mai yawa ɗin ya danne ta kenan rayuwarsa tana nuna cewa akwai dukiyar jama'a da yawa a hannunsa wadda ya ɓoye ko rayuwar 'ya'yansa da sauransu kaga wannan kowa ya san wato ya koru ga baki ɗaya hasali ma rayuwar da gama garin jama'a suke yi ma ta fi tashi umar a gidansa saboda haka a zo a faɗi wannan to sai fasata ta hamma an yoki abin kuma an san shi dama a bisa ɗabi'a har sai da ya so ya aukar da ladabtarwa a kansa faƙar lahul hurru sai hurru ya ce masa shi ma bai tsammani haka abin zai kasance ba bai tsammani babban nasa da ya zo wannan jafa'in wannan kasassabar zai yi ba sai ce masa ya mera nomini ya sarkin momini ka gashi bai ce masa ya mana faɗa ba ya ce ya sarkin momini inna Allah ta'ala ƙawala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle Allah ta'ala ya faɗa wa annabinsa kaga dama an ce makaranci ne ko huzila afwa ka rike afwa ka rike afwa abinda ya sauwaka wa amar bil urfi kai wa mani da kikkiawa wa alil anil jahili kuma ka kauda kai a barin jahilai wa inna haza min al jahili kuma lalle wani yana daga cikin jahila jahilcin sa ne kawai ya motsa yawa ya maka wannan ka to saboda haka wato ka kyale kai hakuri ka yi haƙuri abinda aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi kenan saboda haka kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya haƙuri kuma mutane da yawa da suka masa irin wannan jafai kamar wancan mutum to haka yace wallahi ma jawo sa ha Umar hina talaha alai wallahi Umar bai ketare ma'anar wannan aya ba sai da ya aike da ita a lokacin da huru ya karanta masa ita wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala kuma dama shi Umar ya kasance mai yawan tsayawa a inda littafin Allah ya tsaye da ainihin mutane idan aka ce aka alkur'ani ya ce aiko nan yake tsayawa ba ya ƙetarawa Allah ka ba mu ikon koyi wannan babu shakka tarbiyya ce mai muhimmanci mu'amala ta yin afuwa wa kau da kai watsi da jahilcin jahilai da jafa'in masu jafa'i don in ba haka ba za a bata mutunci da yawa a bata lokaci da yawa a bata masalon da'awar da yawa saboda haka sai a mai da hankali kan abin da ke muhimmi in ba ta kama ya zama da rora ba kada a tsaya mai da martani a sadaukar to sai Allah ya bada lada kuma sai a samu gobe sai babu na gaba babu wa'azin insani man huwa ajallu babin faɗakarwar mutum ga wanda ya fi shi girma ko ya fi shi matsayi wato ba rashin kunya ba ne ba rashin girmamawa ba ne a ce wani wanda ke da ƙarancin shekaru ko rashin girman matsayi ya yi nasiha ko faɗakarwa ko tunatarwa ga wanda ya fi shi girman shekaru ko girman matsayi kowane irin matsayi ne matsayi ne na mulki matsayi ne na dukiya matsayi ne na sani da dai sauran abubuwa irin waɗannan babu laifi wani a bisa tsarin da ya dace yawa shi ma ɗin kada a yi jafayi a yi ɗabi'a ta jahilci yawa a yi shi da girmama ko da ma na ƙasan ake yi wa ai an yi umarni a yi da hikima ko yawa fi hadisu ne abbas fi qissati umar radiyallahu anhu fi babu qabla cikin wannan babi ko karkashin wannan babi kafa hujja a wannan babi akwai hadisin ibnu abbas a kissar umar radiyallahu anhu fil babi qabla a babin da ke kafin wannan wannan hadisin dai da wato shi oye alhurru bin qais ya tunatar da umar ko ba haka ba ai kaga umar ya fasata sosai yawa to amma tunatarwar da hurru ya masa yawwa sai ya sa ya yi kasa kasa kasa yawwa bai ce masa kai bayan nan ka rufa min baki bayan na kamun sakarci ka shigo min da bakauye ya zo ya ci min zarafi kaza kaza kaza inda sarakuna ne azzalumai ko masu karancin adalci to shi ma da ya zo da shi ba zai kukuta ba ballantana shi da zai wannan din to amma duka sai ya ga cewa ai wannan abin da ya din tunatarwa ce ya tunatar da shi abin da zai zama amfani bai jayayya ba sai aiki da shi shi kuma wancan sai ya aiki da umarnin Allah na cewa a yi rangwame din a kau da kai din wannan shine musulun ilam an hazal baba mimma ta ta'akkadul inayatu bihi sani cewa wannan babu yana daga abin da kulawa da shi ke da karfi fajibu alal insani nasihatu wal wa'zu wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar li kulli saghirin wa kabirin wajibi ne akan mutum ya nasiha faɗakarwa ke nan walwa'az da wa'azi wal amru bil ma'ruf da umarni da kyan aiki wa nahi anil munkar da hana mummunan aiki da kulli sagirin wa kabir da kowane babban mutum da kuma kowane karami a babba da karami kenan idza lam yaghlib ala zannihi tarattubu mafsadatin ala razi idan bai rinjaye akan zatansa ba cewa wata barna za ta biyo baya akan wa'azin nasa idan yana da rinjayen zaton cewa wannan mai mulkin ko wannan mai shekarun ko wannan mai kaza din idan ya yi masa magana to zai cutar da shi yawa ko kuma ya cutar da waɗansu ko ya cutar da addinin ya ce to gaba ɗaya ma in damar da aka ba ku kuka samu kuke yin magana kuna yin kaza da kaza yasa kuke cin mutuncin mutane na azalimi ko batacce shi fadar gaskiyar ma da za a gaya masa duk yadda ke da muhimmanci shi a gurinsa kamar tsaurin ido ne kaza kaza kaza ne to in aka san akwai rinjayen irin wannan la'alla ma irin wannan ya auku to don rinjayar da maslaha sai a kyale don madadin ka faɗi kalma ɗaya bukata ba ta biya ba shi bai daina ba kuma ta zama sababin hana kalmomi da yawa isa zuwa ga wanda suke bukata su karɓa kaga wannan babu hikima a ciki yawa akwai wani malami wato a cikin hanabila ya rubuta littafi misabar ihtisab ya kawo da abin nan laduba na amur bin ma'ruf wannan al-munkar al-hisba wanda wani yana daga ciki abinda ya ambata cewa ibn nahas sunansa alhamba ba hanbali ibn nahas to cewa duk sanda ya zama fadar wata magana ga masu mulki ko waɗanda suke da iko in zai kawo mafsada kama a ce a ɗaure shi malamin a hana shi karantarwa a hana shi kaza bayan ko ba za a aiki da shi ba da sauransu to sai a bar wannan saboda gudun wato kada garin neman ƙaramin maslaha wata maslaha babba ta kubci amma ba haka ba to wajibi ne a faɗa ƙalar lahu ta'ala Allah ta'ala ya ce kudu ila sami da rafika bin hikmati wal ma'uzatil hasana ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da wa'azi kyakkyawa wajadilhum billati hiya asan kuma kai muhawara da su kai jayayya da su da yanayi mafi kyau dama dai kowane ne ma za a kira shi ko a masa nasiha ko gargadi ai ba dira kansa za a yi da cin mutunci da batanci ba a ce kun zama azzalimai kuna kaza in kuna son tsira kaza kaza da kaza ku daina kaza ka to kaga wannan sai a ce lalle ba a yi hikima ba kuma ba a biyo ta hanyar da ta dace ba kuma da wuya wanda aka yi masa haka ko na gari ne ma ya gamsu da wannan sai zuciyarsa ta bashi cewa a manufar da ake da ita da faɗa masa wannan arabe cewa wa'azi ko nasiha za a yi amma dai cin mutunci ake son a yi saboda kausasa lafazi da aka yi amma idan an gyara lafazi an faɗe shi ta hanyar da ta dace kamar yadda wannan shi ne sunnar masu sallallahu alaihi wasallama da haka ya kira har manyan sarakuna da ya kira su ya aika musu wasiƙu a shekara ta shida bayan dawowarsa daga umrar hudaybiya da mushrikai suka hana suka hana shi isa makka ai da ya dawo ya rubuta wasiku ya aika masarautu da yawa amma duk maganin da ya a cikin za a ga masu taushi masu abanin jan hankali ne babu maganar zalunci ko kuma kalubalen cewa in ba kai kaza ba za a roƙi Allah ko kuma Allah zai bani nasara na ragargaza ku kaza da kaza ba irin wannan gargadin ba irin wannan barazanar mai jan hankali ne وأما الأحاديث بنحو ما ذكرنا فأكثر من أن تسرى حديثي هو dangane da wata ko masu kama da abinda muka ambata to yawan su ya wuce a kididdige da suke umarni da a yi kira misali mara amikon munkaran falugayyar hubiyadi wallan ya sadi ba bai lisani fa illa musu bi kalbi sai mai umarni ko hani sai ya duba wace mustawa ce da shi ko wace dama ce ke da ita kuma ma ya faɗo kasiru minan nasi amma abinda da yawa suke yi min ihmali zalika na biris da haka din wato watsi da umarnin ko hani bi haƙi kibarin maratibi a haƙƙin masu girman matsayi masu manyan matsayi waɗanda suke da darajoji matsayi da manya wata wahumuhum anna zalika haya'u wata wahumuhum anna zalika haya'u wato da zatansu cewa wannan ɗin wai kunya ne rashin yin magana ga manya ɗin domin nasiha wai kunya ce take hana su don ya kamata a ji kunyar wannan ɗin wa haɗawan sarihun da kuskure ne bayanin wa jihalin ƙabin kuma jahilci ne mai mun wanda zalika nesa bi haya'in wannan ba kunya ba ne wa ina ma huwa hawarun wannan mummunar rauni ne hawar mummunar rauni ne aka ce harat kowatu wato ƙarfinsa ya karata ya raunana matuƙa hawar shi ne masdar ɗin hara ya koro hawaran ba huwaran ba huwar shi ne gunjin shanu kukansu kenan amma wannan hawar shi ne rauni rauni na ɗabi'a rashin ƙwarin zuciya karata ce wa mahanatu da ainihin ƙasƙanci a ɗabi'ance wadafin da rauni wa arzikin da kashi wani alhaya a khairun kullu domin ita kunya kan alhairi ne dukanta kamar da masu Allah ya faɗa walhaya wala ya ce illa da khairun a wani hadisin ma'anin islasan cewa kunya ba ta zuwa da wani abu sai alkhairi amma wa haza ya ce bishari amma wannan zai yana zuwa da shari mai idan ba a yi nasiha ba da mai babban matsayi ba tunatar da shi ba da Allah bai sani ba ne ko kuma dai don saboda ba wanda ya nuna masa abin ba a jin daɗin abin ko kuma ana fa sake da ido a kansa shi yasa yake yi kaga idan aka faɗakar da shi sai a dakatar da wannan barna kaga an amfani rashin yin hakan kuma a ce an karanta masa ko kuma an yi haƙuri ba wanda ya nasiha ba wanda ya faɗakar hanyar da ta dace to wannan sai shirin ta gudana kuma ta duk hanyar da saƙon zai isa to in ya isa to wannan ya isa ko amma kan mimbari ne aka faɗi akan abin da aka faɗa yadda saƙo zai isa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan sai ya ce me yasa ne waɗansu mutane ko mai zai sa mutum haka kawai sai ce kaza ko aikata kaza alali mai wannan irin magana ko wannan irin aikin yana nan yawa ko suna nan sai sako ya isa zuwa gare su yawa wai in ma misali ka iya tadda mutum ka masa magana kai da shi yawa ta gagara ya wuyata ko kuma a baka santa kamimin waye ne mai wannan din ba ka san dai ana yi to duka irin wannan ana isar da sako ta wannan amma duk dai koma a ina ne ko ta wace kafa za a isar da sakon to dole ne ya zama an yi hikima din in kawo mambari ko ka shiga wata kafa ta sadarwa ko ta isar da sako ka faɗi lafazozi marasa inganci ko marasa dacewa to wannan zai zama ɓarna zai munan tasiri madadin a samu fa'idar da ake nema sai a samu akasi to ko ta wace siga dai za a isar da sakon ko faɗakarwa ko hani ko umarni ko kwaɗaitar duk a yi shi yadda lallai za a samu fa'ida wa sakon zai isa in yaso in wanda aka yi domin sa ya ji fahimtar abin ya yi karɓarsa daidai ta wani bayan da aka iya da shi wani ya rage gare shi yawa ya ga sakamako kuma ya yi wani abun to Allah zai isa ma wanda ya yi abin da ya dace ya ce wai ce wa ya ti bi sharri ya ce falesa bi haya to kaga wannan sai zo da sharri ne kenan ba kunya ba ne wa ina mal haya inda ulama irrabbaniyin domin ita kunya dai ma'anarta a wurin malamai na Allah wal'ai matal muhakkikina da jagorori waɗanda suka haƙƙaƙe ilimi kuma addini ya ratsa su kuma suka yi tasirantu da shi suka ce gashi nan hulukun yab'asu ala tarkil qabil ita kunya wani hali ne halayya ce da take zaburar da mai ita kan barin munan abu wa halayya ce da take hana mai ita aikata wato munan abu wato take sawa a bar munan abu mutum mai kunya kunya irin wacce shari'a take nufi to ita ce wacce take sawa mutum ya bar mummunan abu ana ganinsa ko ba a ganinsa saboda mummuna abu ya dace da mutumin kirki ba wayan na umina ta kasiri fi haƙi zilhaq sannan kuma hali ne da ke hana taƙaitawa a wajen miƙa haƙi ko ba da haƙi ga mai haƙi mai kunya ba zai danne haƙƙin wani ba iyalinsa ne yawa har 'ya'yansa ballantana wani wanda ke da haƙƙi a kansa haƙƙi na bashi a haƙƙi na sha'anin aikin ƙwadogo haƙƙi kowane iri mai kunya irin ta shari'a to ba zai iya danne haƙƙin mai haƙƙi ba ko da kuwa shi mai haƙƙin ba zai iya ƙorafi ba ko ba zai ɗaukan mataki ba ba zai so Allah ya gan shi subhanahu wata'ala cewa gashi yana da iko ba amma ya rike haƙƙin wani mai haƙƙi ba ko kuma shi kansa wanda aka danne haƙƙin nasa yana kallonsa cewa ya san ya rike masa haƙƙi yana jin zafin abin amma bai shi bai damu ba ba zai so haka ba yana azalimai marasa kunya ne ko ba haka ba kunya irin ta shari'a kuma haka ne ya za a yi a ce mutum ya danne haƙƙin ƙananan ma'aikata ya danne haƙƙin tsoffi ma la'alla wasu ma sun shekaru da yawa wani matin yana ɗan ƙarami suke aiki da hidimomi irin na wa'annan da ɗawainiyoyin irin na wa'annan ya kai inda ya kai ɗin amma yanzu ya yi ƙarfi su kuma sun yi rauni haƙoƙinsu kuma suka biyo ta hannunsa amma ya ƙi ba su haƙoƙin nasu ya ƙi sauƙaƙa musu kuma a hakan zai zo ya dinga yin abubuwa na fataka da dukiya to wannan mai idan kunya mai jin kunya zai yi haka ko ka kaddara ba za a yi ba za a masa komai ba kaga ai ba zai yi ba saboda haka kunya ita ce halin da ke hana aikata mummuna aiki da ke sa mutum ya mummuna aiki ko ana ganin ka ko ba a ganin ka ya zamanto ba za ka yi mummuna abu ba wannan shine sannan duk wanda ke da haƙƙi a kanka to ba za ka taƙaita masa ba ko da uzuri ya sa ba za ka iya miƙa masa haƙƙinsa ba to lalle za ka ba shi haƙuri yawa za ka nemi hanzari uzuri a wurinsa amma ka yi shuru ko da a ce wani uzuri sai ka ainihin ba shi haƙuri ka nemi ainihin rangwamensa cewa kafin haƙƙinsa ya samu ya yi maka haƙuri amma ba yadda za a yi mutum ya tauye haƙoƙi masu haƙƙi sannan a ce yana da kunya ba za ma'ana mara wani wasu anil junaid radiyallahu anhu wannan shine ma'anar abin da muka rawaito shi daga junaid abul qasim junaid radiyallahu anhu wani babban malami ne zahiri ana cewa shi asasa sufanci mai tsafta amma dai malami ne dai wanda yake masani domin yana cewa harkar nan tamu ta zuhur ta gudun duniya ba a saurarar magana duk wani wanda ke magana a ciki sai in ya karanci alkur'ani kuma ya nemi hadisi ya rubuta shi yawa ya san shi da shi yake kafa hujja kake nan bai yadda da masu karɓar mawajid yawa mutum ya ce zuciyarsa ta raya masa wasu abubuwa na ilhama sun gangaro masa mafarkai ya ji ana kiransa ana ce wani kira bai san daga ina ba ne ana cewa kaza an yi masa kashafu an yaye masa labulin gaibi ya ga kaza irin wa'in abubuwan duka mai abin nan sufiyin duk da ya faɗo wani tubatacce ne mai zahirin da ya faɗo wani batacce ne wanda ya tsaya akan abin da sunna ta zo da shi da shi yake kafa hujja to shi ake anin saurara haka abul qasim junayd ya faɗa fi risalatul qushairi a cikin littafin ar-risalatul qushairiyya wani babban littafi ne wanda a cikin sahabul kasim al-kashairi wannan shi kashairi din babban malami ne a karni na hudu zamanin sa kuma yana da tafsiri ma kuma risalar tasa tarjama ce ta shi zuhud din ko tasawuf mai tsafta ya kawo kuma tarjamar malamai irin su Dunay din kamar mutum 24 ya ambace su da tarihin su da irin waɗansu daga cikin maganganun su ya babuka da dama waɗanda suke koyar da gudun duniya takawa riko da gaskiya muhimmancin amana sada zumunci abubuwa da yawa littafi ne muhimmi kwarai da gaske littafi ne muhimmi kwarai da gaske kala ya ce alhaya'u yawa ruyatul ala'i to shi abin da ya faɗa shi abul kasimin junaid ya ce alhaya'u kunya ita ce ruyatul ala'i mutum ya dubi irin ni'imomin da Allah ya masa mutum ya duba ni'imomin da Allah ya masa ya ji kunyar da misali korafi Allah ya baka ainihin lafiya ya baka musulunci ko ka ce Allah ya baka musulunci da imanin shine komai kafin komai ko yawa shine farko kafin komai ya baka lafiya ya yi maka kaza ni'imomin da ba za a kididdige su ba ya kare ka da abubuwan ƙi da yawa to dan Allah menene naka na ka zauna ka baje ka dinga faɗar lissafi wani ma ya ce maka gari ya sha wuta ko ya ce maka kaza abubuwa mangani na jafa'i da jahilci da butulci kaga wannan yana nuna rashin kunya ga Allah har mutanen ma da mutum ke magana a gabansu in masu cikar hankali ne da sanin ya kamata ai da ya kamata ya ji kunyar su ji shi yana faɗar wannan wani ba za a ga cewa a duk muhimman abubuwa na rayuwa da na dole da ya kamata duk yana da su amma ya buɗe baki don ya kange kada ya wani alkhairi ga kowa ko ba ka bane sai ka je shi yana cewa abubuwan na yau sai a hankali ai kaza kaza kaza kaza ana sai a hankalin har mutuwa ta zo ta ingije mutum bai komai ba ya je da na sani abubuwan da yake ta kokorewa abin ya ta kakkarewa da bar wa'insu ko ba haka bane wa'anda kuma za su yi su ta abubuwan da bai kamata ba to kallon ni'imomi Allah ya baka sani ba baiwa kamar sani in an yi aiki da shi amma ka zo ka wulakanta kanka da abubuwa na zubda mutunci da sauransu akwai rashin kunya a ciki yanzu kai bawan Allah ka san alkur'ani ka san abin da Allah ya sanar da kai a sunna ka san kaza amma ka je ka dinga kaskanta kanka kana cin mutuncin kanka kana yin kaza da kaza ka kaga bai dace ba ka ga rashin kallon ni'ima kana da yaya kana da iyali kana da mutunci kana da shekaru ka je ka yi ta yi zub da kimarka kana yin abubuwa da su dace ba kana maula kana waye ko kuma a yin halayya irin wanda ko samari ma Allah wadai ake yi da su in suna yi don me za ka yi wannan kaga duka waɗannan abubuwa to haka za ka yi ta ya ce to ya ce kunya ita ce ka dinga kallon baiwa da Allah ya yi maka yawa kai tasarrufi duk sanda wani abu ya motsa za ka yi mummuni suka tuna kai fa musulmi ne kai fa mumini ne kai fa Allah ya baka kaza Allah ya maka kaza fa yanzu zai kamata kana da 'ya'ya ‘ya'yan naka ko sauran ‘ya'yanka maza ko mata su ganka ko su jika su ji labarin kana yin kaza sirikanka su jika malamanka su ji waye da ko ɗalibanka su ji kaza daidai ne to kaga duk idan mutum yana kallon wannan sai kiyaye waru ya tutta kasiri sannan da kallon takaitawa karka je kana yabon kanka kana kamba kanka duk ɗan adam ajizi ne ya ishe ka ka gode wa Allah kan alkhairin da ya nufe ka da yi ka roƙe shi ƙari da kuma tabbata har ka kai ƙarshe wannan amma maganan ka zo kana kallon cewa ai kai ka kai mataki kaza da kaza irin yadda yan bid'a suke ko kuma san masu son su burge jama'a wannan ma shi ma akwai rashin kunya ko ba haka ne akwai rashin kunya ba daidai bane fa ya tawalladu bainahuma halatu tusamma haya'an yace to tsakanin wato kallon ni'imomin da aka maka da kuma kallon takaitawa da kake yi a kullum in kana duba irin baiwar da aka maka to za ka rena kokarin da kake yi in shaidan ya zo ya gaya maka ka duba ka sallah kai ne sallah salloli biyar daga a goma sha bakwai sannan nafila raka goma sha biyu da aka yi mai su alkawarin aljanna kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kana kamba kanka kana wani ijabi to ba za ka ji kunya ba in ka koma ni'imomin da Allah ya maka Allah da hadi ce ka mutum da karfa lakan da insana fi an takfi a sani takawi da Allah ya ga dama wato sai ya yi ka doki wasu hawayen mutane su dinga azabtar ko ba haka ba ko ya yi ka jaki ko saniya ka dinga jin jan bodin amalanki da sauran to amma Allah ya yi ka mutum ya yi ka ya maka kowace irin karamawa abincinka ba irin na dabbobi ba ya baka kuma ya sauƙaƙa maka babban abin ma imanin da aka baka wanda zai zama maka sababi na yardar Allah da rahama har abada da kuma tsira daga fushin Allah da azaba su har abada kuma Allah ya maka baiwan baiwar cewa kai mutum ne wanda yake mai tsayuwa akan addini ai babbar baiwa ce wadda zaka ji kunyar ma koma me kake yi ka ji cewa yayi yawa aljanna kake so ka dawoma a cikin ta eh wai za fa iza ra'aita samma ra'aita na'iman mulkan kabira Allah ya ce in kaga irin abin da yan aljanna suke ciki to kaga jin daɗi Allah ne da kansa yace jin daɗi kaga abin da Allah ya kamba mashi in ya isa a kamba ma ko ba haka ba ga mulki ga wurtacce to me wani kudin ka ne wani aikin ka ne wani abin ka ne zai isa wani addini ibada ilimi wane ne din ka ne zai iya saya maka in banda dai zama sababi da rahmar Allah to ina in kana kallon ni'imomin da Allah ya maka ta wannan sashi to ba kai kuma ganin ka zo kana ta tutiya da kai mai kaza ne to shine yace ruyatul ala wa ruyatul taksir wannan mu'amala da ubangiji da mu'amala da bayi duka iyayen kan ka duba duk abin da zaka musu ko ba ka bane zaka yi saka musu wani wawa sai iya tunanin cewa irin yanda yayi wa yayi wa baban iyayensa gida ya musu kaza ya musu kaza ya musu kaza sai kaman yayi amma ina in mutum zai tuna ai ko kadan ba zai taba yiwa ba sai dai ka yi abin da za ka yi kaɗan in kai don Allah ka abin da ya kamata Allah sai baka lada mai yawa abin za ka iya yi kenan kawai to haka nan duk wani wanda ya kyautata maka ta janibin addininka ko ta gyara halinka ko ba haka bane uban ɗakin ka ne ya dora ka akan tarbiyya ka zama mutumin kirki ka zama kai ma ka samu rufin asiri to me zaka iya biyan sa da shi ba sai dai Allah ya saka masa kai ma kai abin da zaka iya yi na ku hada kai ku rufa juna asiri in Allah ya yarda da ku akan haka shikenan to mutum ya dinga jin kunya ya kiyaye yace fa ya tawalladu bainahuma halatun tusamma haya'an tsakanin wannan sai a samu yanayin da za a kira shi kunya wa kad awdahatu hadha mabsutan yace na fayyace wannan a yalwace fi awwal wal sharhi sahih sahih muslim a farkon sharhin sahih muslim lalle haka yake to sharhin sa min haj a farkon sa yayi wannan bayanin a yalwace walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah wallahu alam Allah ne masani Allah ta'ala ka ba mu iko mu zama masu kula da baiwar da ta mana ko masu godiya a kai ba masu butulci ba masu kiyayewa ba masu anin ketawa da takaitawa Allah man afuwa saboda lokacin da za mu tsaya a insha Allah Allah ya tabbata